muna tare da shugaban wannan kungiya a matakin jiha wato Professor Zubairu Abubakar Madaki yana nan yana zaune da tare da mu a wannan waje sannan idan an ce shugaba magana ya kare duk wani kusa da duk wani babban malami na kungiyar Izala a jihar Bauchi muna nan muna tare da su insha Allah karatu yau kam sai gari ya waye insha Allah tabaraka wataala a daidai wannan lokaci za mu yi amfani da wannan dama wajen kiran babban malaminmu Sheikh Muhammad Manga Abba Misau domin shi ne mai wa'azi na gaba, insha Allah, tabarak wa ta'ala. Tare da malam in Allah yadda akwai alaramma awwal abubakar biyadi, alaramma awwal abubakar biyadi idan yana kusan su ne za su yi karatu tare da malam insha Allah, tabarak wa ta'ala. ‘Yan uwa wani albishir da ya kamata na yi mana a daidai wannan lokaci, insha Allah, babban malaminmu a wannan ƙasa ta tarayyar Najeriya Sheikh Habibu Yahaya Kaura yana nan yana tare da mu yana dab da isuwa wannan waje insha Allah tabaraka wa ta'ala sannan akwai ɗaya daga cikin manyan malamanmu shi ma Sheikh Abdulkadir Sale Kazaure shi ma yana nan insha Allah da zai gabatar da karatu a daidai wannan wannan lokaci insha Allah yau dai kan karatu da ayi ta yi ne kawai har sai gari ya waye in Allah yarda alaramma awwal abubakar biyadi idan baya kusa akwai alaramma Suleiman Abdullahi Azare, gwani Suleiman Abdullahi Azare idan yana kusa sai ya hauro domin gabatar da karatu da malam manga abba misau insha Allah tabaraka wa ta'ala alaramma gwani Suleiman Abdullahi Azare na'am an ce alaramma abu awwal abubakar biyadihi ya riga da ya samu isowa insha Allah shine da su yi karatu da malam manga abba misau in Allah ya
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون
الحمد لله الحكيم الحنان الذي كلك الإنسان من روح وجسد وخلق ما يرى وما لا يرى من الملائكة والجان فعال لما يريد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah wanda ya kawo mu wannan gari na azare wanda muke farfajiyan ƙofar fada na mai martaba sarkin katago wannan tawaga masu albarka tawaga ne na wannan ƙungiya namu mai albarka ta jama'atu izatul bid'a wa iqamatu sunna na jihar Bauchi Najeriya wannan ƙungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna babu wani abu sabo ba ta da wani manufa ba ta da wani aiki fati abin da waɗannan maluma suka fara tun daga bayan la'asar suka suka gangara zuwa magariba bayan sallan magariba suka ci gaba da shi har zuwa lokacin da na zo na hau manufar wannan ƙungiyan tunatar da mutane abin da suka sani da abin da suka manta domin komawa zuwa ga asali shine kiran Allah subhanahu ma'ana wata'ala wannan jiha tamu tana tsare-tsare domin ayyuka irin ta jihar Bauchi ta zaɓi wannan gari na azare domin ta zo ta kafa zango ta zo ta tattauna domin saboda ci gaban wannan jiha tamu domin waɗannan tawaga da kuka gani suna wannan gari tun daga bayan sha ɗaya da rabi suna tattaunawa menene manufar wato menene makomarmu a wannan jiha na matsayin wannan addini a wannan jiha tamu bayan tattaunawa da aka yi zuwa salin la'asar aka gangaro zuwa wannan farfajiya aka fara gabatar da malamai domin saboda su fara karantar da mutane abin da Allah ya ce. ‘Yan uwa wannan shi ne manufar wannan ƙungiyan sama da shekara arba'in. Mun rasa da dama daga cikin malamanmu da ta wanda suka wuce, wanda aka fara wannan da'awa da su. Wannan ya faɗi, wannan ya tashi, wannan ya faɗi, wannan ya tashi. Mun san wannan aiki ba mai ƙarewa ba ne ga mazajen Allah. saboda haka za mu ci gaba da wannan da'awa kiran mutane daga abin da ya shafi bid'a su dawo zuwa ga sunna daga abin da ya shafi shirka su dawo zuwa ga tauhidi sannan kuma a dora su akan ibadan da Allah subhanahu wata'ala dora musu ‘yan uwa ba dogon magana zan yi ba domin nan gari gida ne’ amma babu abin da ya ja hankalina, na ga cewa wannan da'awa namu, muna hawa muna sauka, saboda a kowane lokaci akwai yadda shaidan yake fitowa domin saboda ya yaƙi wannan da'awa. Idan mun tsallake wannan sai mu dawo mu hau wannan, idan mun tsallake wannan mu dawo wannan. Yau wani abin mamaki da abin rashin kunya. wai a yanzu ne a wannan hijira ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida zuwa ƙarshen nan, sai ga wata tsohuwar kada wanda ta mutu, tsohuwar kada wanda ta mutu, wai ita ne yanzu ta taso tana so ta nuna cewa wai duk wannan abin da muke yin nan muna aikata aiki ne aikin da ba ba a san da shi ba wani zai yi mamaki zai ce na na ce tsohuwar kada wace tsohuwar kada ne wanda ta mutu ta tashi muna da hanyoyin da shedan yanzu yake farfadowa don a yi yaƙi da wannan da'awa namu ‘yan uwa musulmi kun sani duk dubbe wuce wata guda ba zuwa yanzu abu ya yi zafi wani lokaci waɗansu a ce ƙala ƙato waɗansu a kira su da asalin sunansu na mai tatsi ne wai sai a yanzu ne ‘yan uwa musulmi wai wani zai zo ya gaya mana a wannan hijira wai manzon Allah tun da ya zo wai bai yi magana ba ya ku bayan Allah, fassaran abin da ƙalaƙatu suke yi shi ne, tun da manzon Allah ya zo bai yi magana ba, wannan yana daga cikin tsokaran Allah, wannan yana daga cikin zargin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam, wannan yana daga cikin ɓata ainihin risalan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam, domin idan an ce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam bai yi magana ba, kenan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam bai saukar da abin da aka umarce shi da shi ba na aiki. saboda haka yadda shaidan ya ɗauke su yadda ya sa su a hamata wanda suka ɗan juma a ƙasar nan sun san wani abin da ya faru 1980 yau shekara 44 waɗannan mutane sun fito suka yi karo da wannan da'awa 1980 malaman da'awa na wancan lokaci sun sha karo da su ba su je ko ina ba daman suka koma amma abin da zai baka mamaki yau wannan ƙungiyar tana da shekara wajen arba'in da biyar, wai wannan tsohuwan kadan nan ta tashi, wai yanzu wai saboda rashin kunya, yadda ƙasar nan ta cika da ɗaliban ilimi, da alarammomi, da mutanen hadisi, da mutanen fikihu, da mutanen tauhidi, da mutanen risa, da mutanen tabunan, da tarik, wai a yanzu ne wai tsohuwan kadan nan za ta tashi, wai za ta yi magana ta nuna, wai za ta mana gyara, wai manzon Allah tun da ya zo bai yi magana ba sallallahu alaihi wasallam. ‘yan uwa masu tsarki, za ku yadda manzon Allah bai yi magana ba ta yadda ya zo? Ashe za mu koyi wannan addini manzon Allah bai yi magana ba? Shin ba manzon Allah ba ne sallallahu Alaihi wasallam Allah ya ce masa, ba mu aike ka ba sai don kan saboda ka je ka gaya musu?
Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون
Allah madaukakin sarki tun da cewa ba ita na bida ba amma dai Allah nan ya kawo wannan don ya gwada manzon Allah an aiko shi ne ka fatal linnas ɗaya kenan an aike shi ya ce abin da yasa Allah nan ya kawo wannan dan an ce bashiran wa nadira ka kenan manzon Allah zai yi magana kenan a cikin nazir ɗin shi manzon Allah kenan ya yi gargaɗi kenan ya gaya masa haɓai ya mai ya tsoritar da su abubuwan da zai auku ya tsoritar da su abin da yake cikin littafin da yake hannunsa kenan dai akwai dai maganar da manzon Allah ya yi ina wannan maganar nan da Allah ya ce hakika kai nazir ne tun da manzon Allah nazir ne kenan akwai kalmomin da ya amfani da shi wajen da'awa wajen nazir ɗin shi kenan sahabbai sun ji manzon Allah yana magana kenan sahabbai sun ji manzon Allah yana tsawa manzon Allah yana mai fushi wajen me ya gwada musu abin da zai halakar da su kenan akwai wannan maganar nan sannan kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan akwai maganar da yayi wanda yake musu albishir in sun bauta mu Allah in sun yi ibada akwai abin da manzon Allah ya faɗa na musu albishin na shiga gidan aljanna da safan gidan aljanna da irin yadda za su shiga wannan gida din da yadda za su kwanta du manzon Allah kenan akwai abin da ya faɗa in ko manzon Allah yayi maganar nan guda biyu ina waɗannan maganganun nan guda biyu na ainihin ta'zir da manzon Allah yayi da albishir da yayi mu bayin Allah masu ibada dole akwai wannan sahabbai sun ji da sahabbai suka ji suka gaya mana bayansu suka gaya mana bayansu, suka gaya mana bayansu, suka gaya mana bayansu, suka gaya mana bayansu, suka gaya mana bayansu, suka gaya mana bayansu, suka gaya mana bayansu, suka gaya mana bayansu, suka gaya mana bayansu. Da wannan ne wannan labari ya same mu. Saboda me samun saukin da shedan zai zai kama ku don ya zama na cewa ku ajiye ma saƙon manzon Allah ɗin domin duk wanda ya ce wai manzon Allah bai yi wani magana ba, wai ya nuna yana alfahari wai yana jingini da Alkur'ani ne, duk wanda ya ce yana jingini da Alkur'ani ne baya tare da maganar da manzon Allah ya yi, yana nuna ainihin warwarewan saƙon da Allah subhanahu wa ta'ala yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. ‘Yan uwa musulmi, za mu gane Alkur'ani ba tare da maganar manzon Allah ba sallallahu Alaihi wasallam, za mu gane manufar manzon Allah, manufar Allah subhanahu wa ta'ala, an ta tura وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون Ita nan ne ma Allah ce, shi wannan abin da manzon Allah ya zo da shi, Allah ce, ba mu aiko muku shi ba ya ku al'umma, Allah ce, kai inda ba mu aike ka ba, sai me, sai ka kasance kana bayani a gare shi, me, ma nuzila ainihin ilaihim, abin nan da muka saukar a gare su, kenan ba za su gane ba ma'ana me, ba za su gane ba sai ka yi magana, ba za su fahimci maganan Allah ba sai manzon Allah ya yi magana, ba za su gane inda aka dosa ba sai in manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya faɗa musu, ba za su gane sura wannan sura ba daga farkon da zuwa ƙarshe ba, ba su iya fahimtar Alkur'ani mai girma sai in manzon Allah ya faɗa. Tunda Allah ya ce sai in ka musu bayani suke ganewa, wannan yana gwada mana cewa kenan idan bayi ba su gane kiran Allah bane alkur'ani ba za su bauta masa ba ba za su gane matsayinsa ba ba za su gane sakon da Allah subhanahu wataala ya aiko ba ƴan uwa musulmi sura guda biyu a nan ƙasa da wata wata aya da zan yi dan kwatance sun isa mu gane cewa alkur'ani baya ganuwa sai da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alkur'ani ba ma gane shi sai in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana yana daga cikin mafi saukin misali alarama Allah da ya tashi mana wani bayanin labari yake so ya bamu sai bamu wani labarin abin da ya faru a Makka alarama ayoyin duk ɗaya bai fi biyar ba amma wallahi alarama ba za ka gane magana Allah ba in manzon Allah bai magana ba alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabi ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول Allah ramma Allah ya ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil Allah ramma ka gane wannan magana in babu hadisi al'umma za ku gane wannan kalma da Allah ya ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka yace bi ashabil fil idan ba don manzon Allah ya yi bayani ashabil fil din nan ba za ku gane da wa ake idan manzon Allah bai yi bayani ba idan sahabbai ba su yi bayani ba ashabil fil so wane ne ashabil fil Allah ramma in ba a cikin hadisi ba ala rahma su wane ne ashabul fil al'umman da kuke tare a nan in an ce kawai alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil su wane ne ashabul fil in ba don manzon Allah ya zo yayi bayani sahabbai suka zo suka yi bayani ba tarihi ya biyo baya ba aka maka bayanin wane ne ba aka nuna maka wani labari ba na cewa wani sarki ne mai taurin kayi ba wanda ya zauna a Yemen ba wanda ya zo zai yi yaƙi da Kaba ba wanda Allah ya kama shi ba wannan labari idan ba a maka bayani ba ta ya za ka gane suratul fil ala ramma a cikin aya guda biyar din nan wane ne zai maka bayani kawai a zo a gaya maka ko a ce maka alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam wannan kalmomi da Allah kawai ya turo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wane ne zai gaya maka a ina aka samu labarin sarkin a ina aka labarin ya zo yaki wa aka aikawa tsuntsayen nan wajen wa suka zo me suka aikata wa suka zuba a muta in ba da in ba daga daga sahabbai ba ta ya za a gane fassarar wannan waɗannan ayoyi guda biyar wannan misali na farko kenan wannan ɗaya sura mai aya guda biyar ba ka iya gane manufar Allah ko min ɗan kaɗan ɗinsa in ba don sahabbai da masu tarihi sun yi bayanin labarin da ke cike ba, da ka ɗebe labarin labarin ba za ka gane wanda ake nufi ba. Ana ramma ba za ka gane jonin da Allah ya yi ba, ba ka ganewa sai da maganar manzo sai da maganar sahabi. Sai Allah ya ci gaba da cewa li'ilafi Quraysh ilafihim yace rihla fil kitabi wa sayfi ko
لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ana ramma sai Allah ya jona ce li ilahi quraish to ana ramma idan an barka an ce ka aje hadisi ka aje maganan annabi annabi bai yi magana ba wai ba wani kenan an ce annabi bai yi magana ba dan tana sahabi ba magana wani tarihi domin za a taɓa maganan Allah ana ramma idan Allah- an kawo ma an ce maka kawai li ilahi quraish za ka gane manufar Allah ga wannan ba za ka gane ba sai ka koma ga me fassarar magabata fassarar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya dauko suratul fil ya min ya jona da da, da suratul quraish yake baka labarin nan na tarihin wannan sarki da abin da ya faru da wasiyan Allah da bada hakuri da nuna muku cewa ga abin da ya faru duk wannan baya yiwa alaramma sai idan manzon Allah yayi bayani sai idan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani mu kam mu kam wallahi mun yadda ba ma iya fahimtar alqur'ani sai in manzon Allah yayi magana ba ma iya gane abin da Allah ya ce sai idan mi sai idan manzon Allah yayi magana ba mu iya bauta mu Allah sai idan manzon Allah yayi magana littafin nan ba za mu iya gane shi ba sai in manzon Allah yayi magana in ka bar wannan wajen mutsunduma an ka koma can cikin alkur'ani malamai sun yi bayani karkashin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi bayani akan abin da ya shafi wani abin da ya shafi yaki amma wani abin da zai baka labari shine sai Allah ya dunkula labarin labarin yaki bai baka labarin ba a dunkule manzon Allah da yazo yayi bayani sahabbai suka yi bayanin abin da ya auku da sauransu yakin abin da ya shafi yaki yakin yakin Uhud amma da Allah ya tashi magana tunda yanzu manzon Allah bai nan sahabbai ba sa nan amma ai alqur'ani da yazo Allah ramma cikin Ali Imran yace walakar sadakakumullahu yace ko ولقد صدقكم الله وعده إذ تحصونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين saboda an ce lokaci yayi dalibai sun san inda na dosa Allah ya bada bayani ne akan mi Allah ya cika alƙawarinsa a lokacin da aka yakin yakin Uhud amma labarin shine da alaran ma zai ci gaba da karatu ba za a gane inda labarin ya dosa ba har lokacin da Allah yake magana akan dutse ba a ambaci dutsen Uhud ba amma labarin an samu cikakken labarin yakin Uhud a cikin tafsirin Alkur'ani mai girma fadin sahabban manzon Allah da magabata wanda yake gwada cewa alkur'ani ba zai fassara ba sai da fadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce lokaci yayi amma rufe wanda zan yi ba zan fassara ayan ba shine da wannan ne nake mana wasiya wannan kuma shine jarraba wanda yanzu muka samu wajen taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa bai yi magana ba wadan America ta taba manzon Allah a wani sashen ta ta gwada cewa za ta gwada manzon za ta gwada Allah shi Allah in ba za ka bi shi ba ka zauna amma ba a gwada Allah shi Allah ba a gwada shi bayan Allah da suka gwada Allah kwanan nan kun ga abin da ya faru aka gwada Allah ana dariya aka ambaci waɗansu daga cikin halittun Allah da waɗansu bayan Allah aka ambace su aka ba su makin da aka zo wajen Allah suka ce wannan ƙasa tasu Allah kan zero wannan gwada Allah da suke suna dariya, Allah ya ce shi ba a gwada shi, Allah ba a gwada shi, idan ba za ka bauta mu Allah ba ka zauna, amma in za ka gwada shi sai ya gwada yana nan. ‘Yan uwa, a wannan sati biyu zuwa yanzu, ba a gwada mu duniya, Allah bai gwada wa duniya yana nan da ƙarfinsa ba? Allah bai gwada abin mamaki ba? Allah bai kama waɗansu bayan Allah ya sa musu wuta ba? Shin tsuntsaye ba su masa aiki ba irin mut- irin na mutanen fil ba? Shin ba ku ga abin mamaki ba? Wannan yana gwada mana wancan gwada Allah da aka yi kenan. Mu kuma mu tsaya mu dage. Wannan abun da nake magana a kai shi kuma taɓa risalar manzon Allah ne shi ma sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bai yi magana ba. in ku haka ne in kada labarin dukkan su taba Allah ne Allah mun tuba Allah mun tuba Allah mun tuba ba da mu ba Allah mun tuba
ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يد ينقوى سك شيدا wannan wa'azi namu mai albarka ya samu halartar manya-manyan baki daga sassa na Najeriya baki ɗaya. Tare da mu a wannan waje, Allah ya yassare mana isowan mataimakin gwamnan jihar Bauchi, His Excellency Right Honorable Muhammad Awwal Jatau Madugun Katagu. Ranka yi daɗe ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna a matakin jiha da wani bangare na ƙasa suna maka barka da isowa tare da shi akwai deputy chief of staff government house muhammad haruna barde muna maka barka da isowa shugaban jam'iyya mai mulki pdp zonal national treasurer honorable shitu zaki kai ma muna maka lale marhaba da isowa wannan wa'azi namu mai albarka sa'an nan akwai sa media muslim awal shi ma muna masa barka da isowa har ila yau akwai mai masaukin baƙi shugaban ƙaramar hukumar Katagun, Honorable Yusuf Babayo Zaki shi ma muna masa lale marhaba da isowa wannan wa'azi mai albarka. A koda yaushe shugabanninmu malamanmu suna faɗa jiniya a kaɗo ta filin wa'azi a kaɗo ta masallaci yana da alkhairi sama da a kaɗa ta ko'ina. Matuƙar shugabanni da jagorori suna zuwa wajen wa'azi, muna fata shugabanci zai yi kyau al'umma za su tafi daidai, domin idan shugabanni sun gyaru, muna kyautata zaton al'amura za su tafi daidai. Allah ya ƙara shiryar da mu, da mu da su duka muna so mu shiga aljanna, Allah ya gyara mana kurakuranmu. Akwai shugaban working committee na ƙasa, babanmu, tsohon malami, waɗanda suka fara gwagwarmaya tun suna matasa har yanzu ba su gushe ba, a Sheikh Habibu Yahaya Ƙaura yana tare da mu. Akwai babban sakataren zakka da waƙafi na ƙasa, memba na Judicial Service Commission na jihar Jigawa, Dr. Abdulkadir Sale Kazaure. yana dab da shigowa insha Allah ta'ala. Saboda haka zan yi amfani da wannan dama na gabatar da malami da zai ci gaba da wa'azi a wannan mimbari namu mai albarka. Zan gayyaci Malam Mubarak Habibu Yahaya Ƙaura